الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa wanda wato ya shafi ilmul qira'at ko taujihi na ilmul qira'at al-mutawatira wa shadda wa alaqatuha ko wa alaƙatuhuma bil ulumin lughawiyyati wa shar'iyya wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu na 40 da shida kenan muna cikin suratu wato al-an'am muna karshe karshen suratul an'am muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya jiya mun dauko bayanai akan taujihi na qira'at mun yi bayani akan daga aya ta 151 zuwa aya ta ɗari da hamsin da uku wajen fatafarraka bi kuma an sabili yawa mun yi taujihin waɗannan ƙira'o'in illa abu guda muka manta ba mu faɗa ba imamu bazzi shi na karanta fattafarraka fattafarraka bikum fattafarraka bikum kinan fatatafarraka bikum an gane ko su ko sauran sun karanta fatafarraka sai na sai da manto fatafarraka asalin shi fatatafarraka ne sai aka shahin ta'un daya shi kunan fatafarraka kenan ta'un ci an kai idghami cikin ta'un sai ta zama to fatafarraka an gane ko to wannan shine saboda masu karatu lugha wani lokaci suna iya rashin fahimtar yadda abin yake an gane ko yawwa to ayar da za mu tashi a kanta yanzu shi ne aya ta ɗari da hamsin da tara a cikin suratu al'an'am an gani ko inda Allah subhanahu wa ta'ala ce innan labina farraku dinahum lalle waɗanda sun kararrabe addininsu an gani ko yawwa idan mutum na son ya samu ƙarin bayani ƙarƙashin wannan kira'o'in da za mu kawo ya diba cikin alƙira'at wa asaru hafi tafsiri wal ahkam safha ta 552 mun gane ko yawwa sannan kuma yana iya dubawa a cikin dirasatun fi usulit tafsir taba'a ta darul umma a safha ta 140 mun gane ko sannan kuma ya diba cikin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 125 mun gane ko ko kuma ya diba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun wannan ga misalai ne muke ba mutum saboda ya samu ya samu maraja innal ladina farraqu dinahum lalle waɗanda sun kararrabe addinin su muna ji ko imamu hamza da kisa'i sun karanta innal ladina faraqu dinahum waɗanda suka rabu da addininsu daga faraka yi fariku mu farakatan an gane ko yawwa innan ladina farraku dinahum waɗanda sun ka rarrabe addininsu kafin mu shiga wannan aya ga dangana akwai hal yanzuru na illa an ta'tiyahumul mala'ikatu an gane ko aw ya'tiya rabbuka aya ta 158 ashe ita kamata mu fara da ita imamu hamza da imamul kisa'i da khalaf sun karanta hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul mala'ikatu an gane ko sauran kuma sun karanta illa an ta'tiyahumul mala'ikatu na fata an fahimci ni domin lafazi na mala'ika shine wato mi mu'annas amma ba a ce ba mala'iku maza ba a ce musu mata tunda ce musu maza ko mata yana bukatar nassi an gane ko amma dai qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf hal yanzuruna illa an ya'tiya wato illa an ya'tiyahumul mala'ikatu mun gane ko to sauran ku sun karanta illa an ta'tiyahumul mala'ikatu saboda ta'un muannas ne majazi ko gairu haqiqi ya'tiyahum yana iya dokar tazkira iya dokar ta'anis tunda ta'anisin shi gairu haqiqi ban sani ko mun fahimta ba ba komai suke jira ba illa an ta'tiyahumul mala'ikatu su kafirai suna jiran mala'iku su zo musu aw ya'tiya rabbuka ko ko suna jiran ubangiji ya zo aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ko ko sashen ayoyin ubangiji su zo dan sani ko mun fahimta ba wannan tana daga cikin ayoyin da ahli sunna suke raddi ga waɗanda suke cewa ba a sifanta Allah da zuwa sai su ce ayoyin Allah sun zo ibn al-qayyim a cikin as-sawa'iq yake nuna cewa gashi nan Allah ya ce illa an ta'tiyahumul mala'ikatu ko illa an ya'tiyahumul mala'ikatu a qira'at Hamza da Kisa'i da Khalaf aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbi kaga ce ko zuwan ayoyi daban da zuwan ubangiji daban da zuwan ubangiji ana nufin zuwan ayoyi to ai ba bukata a ce aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ba sani ko mun fahimta ba wannan aya tana da bayanai masu yawa yau mai yati babu ayati rabbik ranar da sashen ayoyin ubangijinka za su zo la yanfa'u nafsan imanuha wata rayuwa imanin ta ba zai amfane ta ba an gane ko lam takun amanat min qabl bata yi imani tun gabani ba aw kasabat fi imaniha khaira ko ko bata aikata wani aiki na alkhairi ba an gane ko kenan aikin da za ta yi ba zai amfane ta ba in bata aikata wani aiki ba to qul intaziru kace ina mu yi jira kuntadiru ku yi jira inna muntaziruna mu masu jira wannan aya la yanfa'u nafsan imanuha suna cewa ranar da rana za ta fito ne daga gabas daga yamma ta faɗi gabas daga ran nan an kulle kofar tuba wasu malamai suna ganin sai kiyama ta tsayu wasu kuma daga cikin suna ganin a'a za a kulle tana na wani dan lokaci za a sake buɗe ta akwai wannan ra'ayi mai so dai sai koma cikin littafan tafsiri daban-daban musamman تفسير الجامع لأحكام القرآن لإمام القرطبي دا العذب النمير من مجالس الشنقيطي دا كما آه سورا تفسيري دي يا إرم موسوعة التفسير بالمأثور يا دوبا يغني أكوي مغنغنو لما ألم توسي الله إن الذين فرقوا دينهم مكتي إمام حمزة دا إمام الكسائي سنكرن فارقوا دينهم إن الذين فارقوا دينهم ko ko farraku dinahum wanda sun karanta farraku ina fata ana fahimta ta daga farraka yufarriqu tafriqan sun kararrabe addinin su to innal ladhina faraqu dinahum kuma wadanda suka bar addinin su daga faraka ne wato kenan ya ya bar shi an gane ko to al mufaraqa min at tarkini kamar ka bar abu farraka kuma ka rarraba shi to waɗannan ƙira'o'in galibi nan suna nuna cewa yahudawa ake nufi don su ne galibi ƙur'ani yake ishara da su wani lokaci da allazina ba san ko muna fahimta ba za mu ga Allah ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ko ba ka dan bane fa ikhtalafa al ahzabu min bainihim kaga dai galibi Allah yana siffanta ahlul kitabi da da yawan sabani subhanallah bayan kuma gaskiya ta bayyana to kinan son rai an kasa mun gane ko to menene alakar idan ladina farraqu dinahum waɗanda sun kararrabe addinin su ko faraqu dinahum waɗanda sun bar addinin su wa kanu shi an sun ka koma kungiya kungiya jama'a jama'a lasta minhum fi shay kai annabi baka cikin su daga komai inda ma amruhum ila Allah al'amarinsu yana min yana koma wajen Allah ne ko sun mayu na bihun bi makanu ya fa'alun Allah zai ba su labarin abinda sun ka kasance suna aikatawa mun gane ko yawwa to a nan abinda kamata mu fahimta farraku da faraku me alaka tsakankanin su sai malamai suke cewa akwai kusanci tsakankanin waɗannan ƙira'o'in domin farraku dinahum ma'ana sun rarrabe addininsu su yi imani da sashe su kafirce ma sashe a fatu umiruna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd to wanda ya bar sashen addini addini na gaskiya an gane ko to ya bar addini shi domin ka ce ka yi imani da sashi ka bar sashi ai ka haifar daga cikin addini wancan sauran bai da amfani to wannan sai zaman to kenan sun ka rarrabe addinin su daga nan kuma sun ka bar addinin su don sun bar shi ridda ce ka ce ka yi imani da sashen qur'ani baka yi imani da sashen qur'ani ko ka yi imani da sashen annaba baka yi imani da sashen annaba ba wannan ai ka bar addini ba sani ko mun fahimta ba yawwa to ya kamata mu fahimci wannan ka jaddada za a tujihin wannan qira'a sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma man ja abil hasanati aya ta gaba da zamu taujihinta wanda ya zo da alhasana kyakkyawa alfi'il alhasana kenan ko ka ɗauki hasana ya koma suna ko ka ɗauki sifa ce an shafe abin da nata man ja abil hasana kenan man ja abil fi'la alhasana wanda ya zo da wato aiki nagari falahu ashru amsalha yana da kwatankwacinta guda goma madadinta ko tamkarta guda goma an gane ko yawwa ta ce falahu ashru amsaliha wannan ita ce kira'a ta jamhur imamu yaqub ya karanta falahu ashrun an gane ko ya karanta da tanwini sai ya karanta falahu ashrun amsaluha sura sai sun karanta falahu ashru amsaliha taw ya za a samu ayi taujihin wannan da an ka ce falahu ashrun kuma an ka ce amsaluha kenan sai da manto amsal yana matsayin sifa ne na ashra man sani ko mun fahimta ba zai zamanto sifa ne na ashira domin shi ashirin in yana da zomma ba a yi idafa ba kina amsaluha yana matsayin sifa na shi masali ko fahimta ba amma malamai sun kace a'a shi asalin shi sifar shahita ne an kai falahu ashirin hasanatun sannan an kace amsaluha to kuma aka ce farahu ashru amsaliha asalin masal ko masil ai muzakkar ne shi ko daga muzakkar daga goma daga uku zuwa goma ai sabawa suke asali ko mun fahimta ba yanzu darahim sai a ce ni salasatu darahim tunda dirham muzakkar ne to in an ka ce amsal jam'i ne na mislu to mislu kuma muzakkar ne to tunda muzakkar ne ai ashratu ya kamata a ci to gashin qur'ani kuma an ce falahu wa ashru amsalha ko ashrun amsaluha ka'idan nahwu ta tashi aiki na komi sai suka ce a shi amsalikin nan asalin shi yanubu anil hasana mun gane ko kenan falahu ashru hasanatin ni to tunda asalin shi hasanatin ni sai an ka hankalta ma shi kalima ta mislu da take muzakkar ce amma tana niyaba ne akan mi akan hasana to ita ko hasana muannas ne to tunda muannas ne daga goma daga uku zuwa goma bai da ta'un to asalin magana sai an hankalta ma abin da ya zama da shi kenan falahu ashru hasanatin amsaliha to tunda an shayi hasanatin din amma tunda shi lafazin yana madadin wannan hasanatin sai an kai mu'amalar hasanatin kamar tana nan ba sani kuma fahimta ba qira'at kuma ta Abu Ja'far falahu ashrun ko amsaluha sai da manto ashrun amsaluha shine matsayin sifa nata an gane ko shi ma asalin ce ashrun hasanatun amsaluha sai ya zamanto matsayin sifa ne tunda in an yi tarwini ba a yi idafa ba kenan dole sai an neman masa sifa ana hawance muna ganewa ko falahu ashrun amsalha to yanzu kenan an an yi idafa an ka ce ashru amsalha idafa ce an ka ce ashrun amsaluha ya koma sifa kenan sifa ne kenan ba ba idafa bane to sai Allah subhanahu wataala ce wa man jaa bis sayyi'ati wanda yazo da mummuna aiki fala yujza illa mithlaha ba za a sakan ka mishi ba sai da mi sai da tamkar abin da ya aikata wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba nan wannan aya mun sha bayanin yadda Allah subhanahu wataala ya bayanin abin da waɗanda za a sakan kama kaga ya ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha idan mutum ya aikata ɗai za a ba shi riɗi goma a wani wuri ya ce khairun minha cikin suratul qasas sai ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha amma bai fayyace menene khairun ba a cikin suratul an-naml nan ma ya ce khairun man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idin amin wani wuri kuma ya ce za a riban yama mutum inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha man zalla zai yukuri Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira kaga yace zai liban yawa to amma nan ce kudi goma man ja'a bil hasan falahu ashru amsalha can cikin bakar sai nuna wani lokacin za su fi goma zai zan 700 masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba to kuma sai nuna a'a ba 700 din an ka tsaya ba wallahu yudha'ifu liman yasha asalin ribi sai inda Allah ya so to ban sani ko mun fahimta ba almuhimmu dai mai son taujihi na i'rabin wannan aya yana iya ƙara komawa cikin abdurul masun saboda shi ya kula da i'rabin qira'at an gane ko da kuma i'rabul jumal kwarai da gaske aya ta gaba ita ce aya ta 161 a cikin suratu al-an'am قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين تو قل كتي إنني هداني ربي وبنجينا يا شري يدني إلى صراط مستقيم زوا حنيا مديديتيا تنغاني كو ابن عاشور دكي زنcan munasaba tsakanin ayoyin abin nan ayoyin alqur'ani yace wannan aya waɗannan ayoyin kamar mutum na yana tattaunawa da wani an shimfiɗa tabarma to an zo ƙarshe kamar yana naɗe tabarmar sani yana tafiya waɗannan ayoyin suna matsayin tun farkon suratul an'am ana tattaunawa da kafirai ana ba su hujjoji to yanzu an kai ƙarshen duk hujjojin da ya kamata a ba su a yanzu to sai an kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu in ma su karɓa ba shi yanzu ga ya naɗe layyi bisatil yace layyi bisatil abinda ne ya ci ni almuhaja ko almujadala ne ko abin nan kamar nan an fara nade tabarmar tattaunawa qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim in ma su yadda ba bayan an ba su hujjoji to shikenan qul ka ce innani ni hadani rabbi ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya dinan an gane ko addini ne qiyaman ko wanda yake daidaitacce imamu ibnu amir ad-dimashqi da asim da hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyuna sun karanta dinan qiyaman dinan qiyaman to mi qiyaman wadansu malaman lugha suka tafi cewa shi qiyaman masdar ne an gane ko masdar ne na qama yaqumu an gane ko qiyaman kina asalin shi sai zaman to qiyaman ne qiwaman sai tun da kasra ta gaba shi ya'un sai an ka wawun sai an ka maida ta ya'un mun gane ko to ya ce masdar ne a wagga qira'a kenan dinan qiyaman addini ne daidaita dole sai ka kaddara dunan dinan wato za qiyaman za qiyamin addini ne ma abucin daidaita tunda ita daidaita ba ita addini ba tunda masdar kamar aiki ne to ai kuma shi addini ba wato misali kai kai ne za ka yi aikin kai ne za ka yi addinin to dinan addini ƙiyaman za ƙiyamin ma'abucin daidaita tunda mastar in ka ce fulano na adlun ai fulano bai zama tuwa adlun sai ka ce zu adlin ake nufi don mu gane fa yawwa sauran ƙura kuma sun karanta dinan ƙayyiman ina fata an fahimta dinan ƙayyiman waɗansu malamai sun ce to shi wannan mastar na ƙiyaman kamar yadda larabar suke cewa wato ƙiyaman shiba'un shiba'un shi ne min ƙoshi na shaba'a ya shiga sai a ce shiba'an to sannan kuma waɗanda sun ka karanta dinan ƙayyiman akwai wanda sun karanta dinan ƙayyiman an gane ko banda waɗancan kufiyu na guda hudu da ibnu amir sauran sun karanta dinan ƙayyiman addini wanda yake ƙayyiman daidaitacce to waɗansu sun kace shi ma masdar ne an gane ko masdar ne ala wazni fai'al kenan ƙayyiman asalin shi wato qayyiman qayim qayim tunda qama yaqumu asalin kalimar tana da harafi uku tana da harafi uku qama asalin shi qawama ne to tunda an ce qayyim qayim an ka ƙara ya'un mislu sayyid asalin shi sada yasudu sai an ka ce sayyid sayyid muna gani alaran ma to ya'un ta gabaci wawun sai an ka ce sayyid mun gane da kyau to shi kuma wanga kama ya kumu sai an ka ce kaiwim kaiwim kamar yadda an ka ce sayiwid kaiwim sai an ka mai da ya'un ta koma mi wawun ta koma ya'un saboda ta yi mujawara da ta yi makwabtaka da wawun sai ta koma kayyim ban sani ko mun fahimta ba yawwa to na sai zama to dinan qayyiman wasu kace masdar ne an gane ko qayyiman sai zama to da shi da da qiyaman duk ma'anar su daya wato daidaita addini daidaita sai ka kaddara sai ka ce zu qayyimin ma'abucin daidaita amma in ka dauki qayyim mu maido hankalin mu a matsayin yana matsayin sifa sai ko mun fahimta ba ƙayyim kamar ya zamanto ya samu kasancewa ma'abucin daidaita istakama fi nafsihi kamar da an ka ce sayyid ai shugaba ake nufi ko baka nan bane qayyim daidaitacce kenan nan baka bukatar sai ka kaddara ni zu sai ka ce dinan qayyiman addini ne daidaitacce ko ya sifantu da daidaita millata ibrahima hanifa hanya ta annabi ibrahima an gane ko hanifan wanda yake wato hanifa asalin shi shine wanda ya karkace sai sa akwai wannan sha'ir da ake cewa ahnaf bin qais na larabawa abinda sa ake kiran shi hanaf ahnaf saboda cikin kafafuwan shi kafafuwan shi kun sa akwai wanda ake haihuwa sai ya samu matsala ta goyi sai su dan lankwasa suna ta yayin abin nan to shi ahnaf bin qais haka ne ake abin nan shi sa aka kiran shi ahnaf saboda kafafuwan shi sun dan lankwasa to asalin kalma ta hanifan za ku mutane suna cewa addini mi kake a'a asilin hanifan karkata ne ka ta karbi duk kamuskin da ka sani hanifan shine karkatacce ma'in amma ana nufin duk addinan da aka karkatattu sai ya karkace musu sai ya daidaita akan addini na gaskiya ba sani ko muna fahimta ba yawwa dinan qiyaman millata ibrahima hanifan kaga hanifan hal ne na na Ibrahim muna gane ku hali ne nami na Ibrahim dinan qiyama millata Ibrahima hanifa hali ne na wato Ibrahim bai ce halifatan ba to me yasa hali ya zo daga ibrahim bai zo daga ita millar ba tun da millata ibrahim ya kamata a ce hanifatan amma sai ce millata ibrahim hanifan alhali hali ya kamata ya zo ne daga al-mudaf ba mudafin ilaihi ba sai sun kace saboda in ya zamanto akwai alaƙa tsakanin mudafun da mudafun ilaihi ta fuskar sun zamanto kamar suna iya shiga cikin juna kamar akwai badalul akwai badaliya tsakanin su ko badalul ishtimali an gane ko to ana iya zakkuwa da hali min al-mudaf ko min al-mudaf ilayhi kenan millata ibrahima hanifan saboda shi annabi ibrahima kamar juz'i na milla dan in ya shiga cikin ta ai zai kama hanyar ya miƙe to shi sai an ka ce hanifan ba a ce hanifatan ba muna gane ko kadiba cikin littattafai na ilimin nahwu kaga kaga sharuɗin da suke sawa alhalu ya zo min al-mudaf kuma wani lokaci ya zo min al-mudaf ilayhi ban sani ko mun fahimta ba yawwa malaman da suke taujihin ilmul qira'at sai sun ka ce qira'at da sun ka karanta dinan qayyiman sun ka ce ana samun abinda yake taujihi kinta a cikin alqur'ani mai girma kamar inda Allah ce zalika dinul qayyim walakin la aksarun nasi la ya'lamun kuma da inda Allah ce wa zalika dinul qayyima kalima ta qayyim qayyim ta zo cikin alqur'ani a wurare daban-daban sannan waccan qira'a da innal ladina farraqu dinahum da kuma faraqu dinahum mun kace hamza da kisa'i sun karanta faraqu ko ba karan bane da kuma farraqu sun kace to qira'a da ta karanta farraqu ana iya taujihin ta bis siyaq wa kanu shi'an yace wa huwa tasdiqun lima ana tafriq ad-din domin an kace farraqu sun rarraba addini kaga sai a ce shi'an sun zan jama'a jama'a amma faraqu kaga ba ta samu abin da zai mata wato shaida ta fuskar siyaki sai dai ana samun abin da zai mata shaida ta fuskar wato sun bar addinin su domin afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya da kuma ayar dake cikin suratul nisa wanda ita ma tana shaida akan wannan innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا kaga fara kudinahum kenan ban sani kuma mun fahimta ba ko wace sai a samu abin da yake taujihin ta in an samu a cikin alkur'ani da kuma yaren larabci duka a hada ko ba haka ba to wa ma kana min mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba to duk da yake wannan wa ma kana minal mushrikin babu tawjihin ilmul qira'ata a cikin sa sai dai yana daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja da su cewa waɗansu suna nuna annabi ibrahim ya taɓa yin shirka falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi kuma ga bane falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban an gane ko qala hadha rabbi falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma ra'a ash-shamsa bazigatan qala hadha rabbi sun kace ai ya ce wannan shine ubangiji na sai an kace a'a hamzatul hamzatul inka ita ce an ka shahi asalin shi a hadha rabbi wasu sun kace a saboda shi na yaro ne bai waye ba sai ce hadha rabbi muna gane ko to wagga aya da ire-irenta kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti ya faɗa Allah ya ce wa ma kana minal mushrikina nafiyuna na kaunu al-madi bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba yace wannan yana raddi ga masu cewa annabi Ibrahim ya taba yin shirka muna ganewa mun san irin waɗanda fawaid ba a barin su saboda rigima za ta taso wajen warware ta a samu matsala aw to sai qul inna salati suratul an'am ta fara ban kwana qul inna salati kace sallata ba ina nufin sallar shi guda ba مفرد مضاف إلى المعرفة صلوا لنا ونسكي da nusuki nusuk asalin kalma ta nusuk tana nufin ibada an gane ko asalin kalma ta nusuk ibada take nufi amma sai ta shahara akan wajen yanka muna gane ba shi yasa in mutum ya ce nusuk yana nufin ibada shine asalin ma'anarta amma in mutum ce nusuk yana nufin yanka sai a ce sashi ne daga cikin ma'anoninta don ku rike ka a kware ku kuna gani ya ku gani ba kina an ka ce azabhu huwa nusuku shi azabhu juz'un min an-nusuk li'anna an-nusuk huwa al-ibada fan-nusuku a'ammu min adh-dhabh shi yasa ake cewa manasikul hajj in an ka ce manasikul hajji yanka dai aka yi aikin hajji to ɗalibin ilimi in ya jiwo ma'anar da bai sani ba saboda waɗansu abin da shahara sun ka sani ne shi yasa dirasa da kan alfaz ma alaqa bain al-lafz wal lafz hal alaqa bainahuma al-umum wal khusus am alaqa bainahuma al-umum wal khusus al-mutlaq aw al-muqayyad koko al-umum wal khusus min wajhin لأن بعض الألفاظ أعم من بعض الألفاظ من بعض وجه وفي وجه آخر بعضها أعم من, لف... من بعض إن بكرنت وانا مسيح قاريكا أنا رمى لكي وقع قائدة إن لفظي بي أنك ساميسو أنا إيه سامو مضادة تكن كاريسو كما قريا da gaskiya الصدق والكذب ana iya samun a'a abinda akwai tsakankanin su shine su tuma al-mubayana shine al-mudadda sannan ana iya samun ya zama to a taƙaru ya zama to kusan ma'anar su ɗaya amma ba ana nufin duka ɗaya ba ne kama alhilalu da ashaharu alhilalu shi ne ƙaramin wata ashaharu ƙaramin wata da mai tsakiya da babban duk shaharu na shi hilalu an sa fiddo shi ne daga ahalla ya daga muryar shi shi yasa wa ma uhilla li ghairi llahi bihi abinda an ka daga murya an kawai sunan wani Allah domin laraba in sun kaga wata suna daga muryar su ne su yi kuwa sai an ka kira shi hilalu ashaharu kuma saboda li'annahu yushharu bihi ana shaida ma mutane su san da akwai shi kina akwai bambanci tsakanin alhilalu da ashhar domin ashharu a'ammu min alhilal shi yasa kaje an ce alhilalu jinjirin wata ko bahaushe haka yake cewa saboda yana sabo kenan to akwai lokacin da a samun al-lafzu al-umum wal khusus al-mutlaq kaga kamar an-nusuku da almi da azabhu umumun bainahuma bainahuma umumun wa khususun mutlaq to kuma akwai lokacin da za a samu a'a bainahuma umumun wa khususun min wace yanzu kamar alhamdu da ashukuru wani lokaci alhamdu a ammu min ashukuri wani lokaci kuma ashukuru a ammu min alhamdi kinan bainahuma umumun wa khususun min wace قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إن صلاتي كتي صلوا لنا ونسكي دمين kana iya cewa yanka an gane ko amma sai ka ce asalin kalimar tana nufin ibadata ko kana iya fassara ta da ibadata gaba daya ba sai ko mufinta ba sai zaman tonan salati kenan tunda sallah ita ma tana cikin ibada an yi zikirun khas qabla al'am wa mahyaya da kuma mi rayuwata to shi mahyaya an gane ko asalin shi daga alhayatu ne hayya yahya asalin shi mahyayu mahyay mahya asalin shi mahyayu sai ya'un ta zo ƙarshe sai an kai kalbikin ta kuma mi da koma alif ta koma mahya asalin mahya mahyayu an gane ko to wa mahyaya tunda ya zama mahyayu maf'al zai ɗauka mi ma'ana uku lokacin rayuwata ko ya zamanto wurin rayuwata ko ya zamanto mi aikin rayuwata tafiyar da rayuwata ya zamanto masdar mimi ko ya zamanto mi ismu makan ko ismu azzaman duk yana ɗauka kenan ma'ana duk wurin da zan rayuwa tsawon zamanin da zan rayu rayuwa ta abinda zan gudanar a cikinta muna ji da kyau yawwa wa mahyayi wa mahyaya ina fata an fince ni yawwa to idan muka duba imamu abu ja'far al-madani an gane ko da qalun wanda rawi ne na nafi' da warsh sai dai shi warsh bi khulufin anhu suna karantawa wa mahyayi an gane ko wa mahyayi duk da yake shi warshe na karanta wani lokaci wa mahyaya an gane ko amma in mun ka duba a wani wajihu nasu suna karanta wa mahyayi mahyayi wa mamati to ina fata an fahimci ni imamu nafi' da imamu abu jafar sun karanta an gane ko wa mamati ya lillahi rabbil alamin ko ba ka dan bane sauran sun karanta wa mamati lillahi rabbil alamin to abin da sai an ka bambanta tsakanin warsh da qalu saboda shi warsh wani lokaci yana karanta wa mahyaya a wata hanya wani lokacin kuma shi yana karanta wa mahyayi wa mamati wa mamati ya lillahi rabbil alamin to da Abu Ja'far mu ce da qalun shi fuska guda gare warshi kuma yana da fuska biyu shi yasa an kararraba shi wa mamati da kuma mutuwata mamati idan mutum ya mutu akwai abin da zai iya yi ai babu na ana nufin ayyukan da zan yi har lokacin da mutuwa za ta zo asalin mamati shi ma gashi nan akwai kalbu cikin shi domin mata ya mutu ko mata ya mitu ko mata ya matu to in mun ce wa mamati na wawon na asalin shi mamwati mamwati mamwati domin mamat ya kamata ya to maf'al mamwat mamwat sai an ka ce wa mamati da mutuwata ko ko mamyat mamyat mamyat mamyati tunda ya an ka maido shi zuwa ga asalin shi shi alif kin sai an yi mi dama asalin ita fatha din ba ta ba ta mimun bace maf'al ya kamata dauki mi ta dauki sukuni maf'al to tunda an yi naqal da qalbi to shi yasa sai an ka samu wannan sai zaman to mamati asalin shi mamwati ko ko mamiyati sai in mun ce mata ya matu shi asalin alifcin haka na to sai a ce mamati nan asalin shi alifcin ne ba sai an canza shi ba kaga yana ɗaukar mi guda uku ko ya ɗauki lokutan rayuwata tun da fi'ili ne lazim bai da bai da addi zuwa mafulun bihi lokacin rayuwata ko ka ce wuraren da mamati wurin da zan mutu ko lokacin da zan mutu ko kuma ka ce iya abin da zan gabatarwa har lokacin da zan mutu to dukkan waɗanda lillahi rabbil alami suna na Allah ne ubangijin talikai wannan yana nuna cewa khalisu tauhidi kenan la sharika la Allah baya da abokin tarayya wa bidhalika umirtu kuma da wannan an ka umurce ni waye umuri waye umuri da wannan Allah subhanahu wataala wa ana awwalul muslimin ko ni ne farkon musulmai imamu nafi' da imamu abu ja'far idan sun zo irin waɗannan wuraren za su karanta da abin nan da maddul alif wa ana awwalul musulmi wa ana awwalul musulmi duk inda hamzatu kafa in ta zo za ka iske su sun karanta wa ana awwalul kada wa ana awwalul kada kaga wanda bai sani ba in yaji an karanta da wannan qira'a wani lokaci kaji ya ce ai an tabka kuskure alhali shine bai san abin da ake ciki ba amma idan qurra za su karanta su tsaya akan kalima to dukkan su za su faɗi wannan alif kin inda zaka zo ka ce ka ce wa ana ka tsaya kafin ka wuce saboda larura tunda kalima ta ana in dai ba larura ba ni za ka tsaya kanta ko kuma ana son a yi ikhtibarikin ka a gani ka sani ko baka sani ba to duk qurra suna tsayawa akan alif wa ana kahin su wuce amma in za su wuce wa ana awwalul muslimina misali anan dukkan qurra banda nafi' da Abu Ja'far nafi' da Abu Ja'far su ku suna karanta wa ana awwalul muslimina mun gane ko shine farkon musulmai abin da ya kamata mu gane wa ana awwalul muslimin na ana nufin awwalul muslimina min ummati ko wa ana awwalul muslimina min zam- fi zamani domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine farkon musulmai ba awwaliya ce muqayyada ba awwaliya mutlaqa ba domin waɗanda suka gabace shi annabawa musulmai suna da yawa ƙur'ani ba ya faɗi wannan kowa ya san annabi ibrahima ai ya gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin sannan kuma duk annabawan da sun gabace shi ai da musulunci sun kazo annabi sulaiman innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya tuni muslimin ha annabi isa da kristoci suka zo da kristanci ƙarya ne bai zo da kiristanci ba annabi isa falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa shahid bi anna muslimun haka annabi musa ma musulunci zo da shi wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin ko ba ka dan bane to ka gani sannan qul amanna billahi wa ma unzila alaina a cikin آل إمران وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أنغانيكو تددي لنا نونا دكا أنبا ومسلم سكي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون to za mu je ayoyi na ƙarshe na cikin suratul an'am waɗanda a kansu za mu dakata tun da sura ta zo ƙarshe akwai taujihi na ƙira'atu duk da yake abu guda ne amma za mu yi ƙoƙari mu ƙarasa shi kul a gairar Allah abghi rabban ka ce yanzu wani Allah zan nema ya zamanto ubangiji wa huwa rabbu kulli shay'in kuma alhali shi Allah shine ubangijin komai nan ya fara ne da al-makanul muttafaq alayhi qabla al-mukhtalaf fihi tunda su kansu kafirai sun yarda da Allah shine rabbu inda suke da matsala ba su yarda ba a bauta mishi shi kadai aj'al al-alihata ilahan wahida to tunda Allah kun yarda shi kadai ne rabbu to ya kamata shi kadai zamanto ka gani ya sa daga ƙura'ani bayan ya kawo adilla na rububiya sai ka sai ka uluhiyya kaga inda Allah subhanahu wata'ala ya ce cikin suratul baqara wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar ko baka ba da yazo karshe da ayatul liqaumin yaqilun sai ce mi wa min an-nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga bayan ga dalilai su waɗanda sun ka nuna Allah shi ɗaya waɗannan abubuwan kuma tare da haka ana samun wanda yake rikon wani abin bauta wanda ba Allah ba zaka iske Qur'ani yana amfani da irin wannan can cikin suratul naml ya ka irin wannan usulubi mai yawa amman khalaqa as-samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahja ma kana lakum an tumbitu shajara sai tumi a ilahum ma Allah kaga bayan ya faɗi abubuwan na rububiyya sai nuna cewa sai an ka kuma a samu wani abin bauta wanda ba Allah ba to cikin Qur'ani irin wannan usulubin zaka ga yana da yawa kwarai da gaske ƙura'ani ya yi amfani da wannan to wala taksibu kullu nafsin illa alaiha kowace rai ba ta yin duk abinda ta aikata bai faɗawa akan kowa sai kanta an gane ko tunda ya ce illa alaiha sai zama tunan hasur ne sai ce wala ta ziru waziratun wizra ukhra kinan wala ta ziru nafsun waziratun wizira ukhra domin waziratun sifa ne ba mace aka nuhi ba a'a nafsun waziratun don ya shahi maza da mata kenan wata rai ba za ta ɗaukan mare wani abu ba to irin wannan wajen har da akwai shi wala taziru waziratun wizira ukhra wa ma kunna mu'addibina hatta na ba'atha rasulatin isra kuma wala taziru waziratun wizira ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay'un walau kana za qurbatan cikin suratul fatir ai hatara mai hadda qur'ani to amma wannan sai ka diba cikin al-ahadith al-mushkila al-warida fi tafsir al-qur'an al-karim a safha ta 152 zuwa safha ta 183 da kuma ahadith al-aqida abin nan allati zahiruha at-ta'arud fi as-sahihayn allati zahiruha at-ta'arud safha ta 489 da safha ta 510 akwai ka'idodi na akida wanda zaka samu a daidai wannan wurin na dan baka maraji'i wala taziru waziratun wizra ukhra to kuma an ce idan mutun ya batar da mutane zai dauki zunubin su wala yahmiluna asqalahum wa asqalan ma asqalihim tuna ana nufin saboda sun batar da su alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adaban fawqa al'adabi bima kanu yufsidun thumma ila rabbikum marji'ukum sannan wajen ubangijinku kadai za a mayar da ku fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun zai ba ku labari abinda kuka sun ce kuna sabani a kai shi yan an ce Allah zai ba ku labari ba wai an tsaya gaba da labari ba Allah zai ba ku labari sannan kuma Allah zai sakanka muku don ba labarin kawai za a tsaya a kai shi ba sai an yi muku sakamako kinan ba da labarin nan kinayatun anil jaza to wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard nan ne tawjihi na ilmin qira'at kuma yake وهو wato imam qalun wanda rawi ne na nafi da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu abu ja'far al-madani sun karanta wahwa to wanga bai da bai da tasiri a wajen mi a wajen ma'ana bai canzawa da wanda yace wa huwa da wahwa duk ma'anar su daya wa huwa alladhi ja'alakum khala'if al-ard Allah shine sun yaku zamanto khalifa a bayan kasa masu maye ma juna shine khalifa dama an yi sabani wajen tafsirin ayan wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa wasu ka ce zan sanya khalifa a bayan kasa an gane ko khalifa shin fa'ilun ne bi ma'anar fa'il ko fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul tunda fa'ila zan sanya khalifa wasu ka ce fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul kenan makhluf wanda za a maiwa bayan shi to sai suka fojjar wannan aya wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard Allah sun yako suna mai ba usu kun ga sun karayu gabanin mu mu bana da yan shekaru kaɗan masu zuwa ba mu sani ba dai shekara biyar goma ashirin talatin duk yadda an kai ko da aka yi shekara yanzu nan da shekara ɗari masu zuwa to duk wanda ga rayuwa a zamanin mu ko an samu sai dai yan tsiraru ko ba ka da bari ko an samu shekara inda ka kara shekara 100 nan zuwa gaba to cikin waɗanda ke rayuwa yanzu a duniyar da muke ciki waɗanda za a samu yan tsiraru don ko mai shekara ko wanda an ka haifa yau kinan sai ya shekara 100 misali za ga kuma masu shekara 100 a duniya ai sun yi karamci ko ba ka da bari dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shekarun al'ummar sa 60 ne zuwa 70 galibi ko sittuna au saba'un ko wasu kace a'a khalifa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa sun kace fa'ilun ne bi ma'ana al fa'il shine wanda zai mai sai sun kace to ayan samu matsala in kun kace fa'ilun bi ma'ana al fa'il to shi ai Allah babu mai mai mishi fa'ilun bi ma'ana al fa'il dan adam ake mai ma ko ya mutu a mai ko koye balaguro amma yi ko wa ƙala musa li akhihi li akhihi haruna khulufni fi qaumi kan sai da annabi musa yace yanzu zan khalifa shi to shi ko Allah bai mutuwa kuma babu babu inda za a ce a ce a'a Allah baya nan koko bai sa abin da yake faruwa ba Allah bai sa abin da yake faruwa ba har wani zo shi mai min Allah kidan wannan fassara ta yi kuskure ta wasu malamai sun ce a'a ba kuskure bane dan adam ya bambanta da Allah shi mutum ana iya zamantowa khalifa shi in ya mutu ko in yayi balaguro baya nan ko baka nan bane shi kuma Allah tun da bai mutuwa kuma bai fakuwa in an ce khalifa na Allah ba ana nufin dan Allah ya mutu ba ko Allah bai san abin da ke faruwa ba a ce Allah yana ko ina an gane ku sai da a ce Allah ne ya sanya shi khalifa abinda kun kai ma gudu shine kun ka fada sai da kun ka hankalta ma kamanta Allah da dan adam sannan kun ka ce to khalifa fa'ilun bi ma'anal fa'il bai halatta ba don khalifa sai in an mutu ko sai an yi sai an faku to ai Allah shi an san bai mutuwa kuma an san ba a ce ba a ce Allah ya balaguru bayan kina abinda ku tashbihin Allah ne da dan adam kun kace sa sun ka kun ka kore mi fa'ilun bi ma'anal fa'il dalilin kuma Allah na da khalifa fa'ilun bi ma'anal fa'il ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard ina ina fata mun ji to dan haka dai fa'ilun can cikin bakara in ka ga ma ka fassara shi bi ma'anal fa'il in ka ga ma ka fassara shi bi ma'anal fa'ul to wanga huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard yana fassara fa'ilun bi ma'anal maf'ul shi ko wance inna ja'alnaka khalifatun fil ard yana dauka fa'ilun bi ma'anal fa'il kenan magalaman tafsiri babu wanda magana shi ta ci karo da wata rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin Allah ya dauka sashin ku akan sashi da ta fuskar daraja liyabluwakum fima atakum dan Allah ya jarrabe ku cikin abinda wato ya baku inna rabbaka sari'ul iqab lalle ubangijinka mai gaugawar ukuba ne wa innahu laghafurur rahim kuma lalle ubangijinka mami mai gafara ne kuma mai jin kai wannan uslubi ne na abubuwan da ya kamata mu gane duk abinda Allah ya baku Allah ce liyablukum fi ma ataku in Allah ya baka kuɗi jarraba ka zai in Allah ya baka mulki jarraba ka zai ko ne irin nau'i na mulki in Allah ya baka ‘ya'ya fi ma aka kuma sun shiga ciki al'ijimali, in Allah ya baka dukiya, in Allah ya baka ilimi na addini, in Allah ya baka ilimi na duniya na kere-kere da abin da ya kama da haka duk jarabawa ce fi ma aka kuma ma ismul musul ce tufi dul'umu duk abin da Allah ya baka jarabawa ce. Shi yasa wani yana ganin in ba bashi kuɗi bane yake cikin jarabawa, in an bashi kuɗi ba jarabawa, da kaji mutane sun ce wani yana cikin karni yana cikin jarabawa, wai ma na bai da kuɗi. ai wallahi ko Allah ya baka kuɗi kana cikin jarabawa wa nablukum bisharri wal khairi fitna wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un fa amma al insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana kaga ashe akramahu wa na'amahu ibtalahu yace qadara alayhi rizqahu yace ibtalahu shi yasa duk abin da Allah ya baka jarabawa ce duk abin da Allah bai baka ba jarabawa ce in ya baka ka gode ya kara maka in ya hana ka ka yi haƙuri sai kuma ya baka to sannan dan ga ka'ida guda biyu ko wajen tarbiyya ko wajen mu'amala da mutane inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim kaga inna rabbaka sari'ul iqab ubangijinka mai gaugawa ukuba ne wa indahu laghafurur rahim Allah kuma mai gafara ne mai jin kai sa kuma uslubin da'awa aljam'u baina targhib wa tarhib a tsoratar da mutane azabar Allah sannan a kwadatar da su rahama Allah kakka zamanto kullun ka ce da mutun yayi arwalla in yayi arwalla ya cika arwalla ta yi duk zunuban da ya aikata suna hita ta karkashin harutta kamar yadda hadisi ya zo ce ta ta atufari in kana kawo waɗannan hadisai baka nuna mutane banda haƙoƙin mutane da sun kaci banda ka ba'irori to wani sai ce to kullum bare ta shi banna shi ta shi arwalla an gane ko kuma kai zama to kullun kai ta kawo hadisai da ayoyi na shiga wutar jahannama har mutane su ga kullun ko sun yi aikin alkhairi ba Allah ba zai karba ba a'a الخوف بين الخوف والرجاء انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا haka ko cikin tarbiyya kakka zamanto kana sauƙaƙa ma mutane kullum sai su lalace kuma kai zamanto kullum kana tsananta ma mutane sai su bijiri shi yasa ana ko mutane ai me yasa an kai gidan kasu saboda wanda an ka fahimci rayuwar shi dole sai an daure shi sai an daure shi shi yasa in kana karantarwa ɗalibin da yake da ladabi bai jawo matsala ba a ba a tsananta mishi wanda yake son ya bijire sai a tsananta mishi an gane ko to wannan shi ne ɗalibin da bai son a tambaye shi sai a tambaye shi wanda yake son a tambaye shi ba a tambaye shi ko wani lokaci sai an yi aljam'u bainal khawfi war raja saboda kafirai sai mutum zai ce a a ai duk abin da kai tsira za kai kinan ka san ma mako makka wani kuma yana a duk abin da kai Allah ba zai karba ba kinan kana son ka bata mutane sai sa mai da'awa ko mai tarbiyya ko mu'amala ta mutane hatta da jagoranci na mutane mutumin da yake son a zauna lahiya da shi sai a zauna lahiya da shi mutumin da ya ɗauki makami ko ya ce zai zinka zaluntar mutane to sai a ɗauki mataki a kai rafa a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim abu guda za mu ƙara ƙara da shi za mu karkare da shi shine a cikin suratul a'raf akwai irin wannan inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu kaga can lamun nawa akwai biyu nan kuma lamun guda ta akwai inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim to ya za a yi da waɗannan sai malamai sun kace can cikin suratul a'raf an gane ko ana magana ne da ahlul kitabi kuma an wada irin ta'addancin abubuwan da sun ka aikata kuma an san da yahudawa game da kekeshewar zuciya da ta'addanci suna gaban larabawa don da ke su larabawa makka su ma waɗanda sun kan mushrikan nan su ba ba kan wallasa bane amma ya ana zancen ba yahudi an kai karshen fasadi to da yake can ana zancen yahudawa na da irin ni'imomin da Allah ya yi musu an gane ko to sai an ka ce inna rabbaka lasari'ul iqabi sai an ka kawo lamun an ka akkada uquba saboda mutanen mujrimai ne wa innahu laghafurur rahim nan kuma sai an ka ce inna rabbaka sari'ul iqabi saboda an san laraba duk akwai mastorin kai amma za a samu wanda sun yi imani su dauki wannan sakon su yada shi ga duniya sai an ka ce inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim ko wani sai an ka kama abin da daidaita da shi to yan uwa suratul tawjih na suratul an'am ya kai karshe ana iya dubawa cikin littafin wanga magana da kaka diba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun da kuma at-ta'bir al-qur'ani wajen ina ganin wajen al-dhikr wal hadf ya kawo irin waɗannan babi ya kebe kan wannan da sauransu to ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته